بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في دورة كراتون الثانية شهر رمضان أحكام وفوائد زام تشاهنا تسعين دبقل الأمور الجائزة للصائم زام بياني أكان الأمر أن تكون كهلنتا ومن أظلم يجوز للصائم أمور أقول أبوه waɗanda sun ka halarta ga mai azumi waɗanda ko mai azumi ya yi su ba komai sun halarta ba su ɓata masa azuminsa azuminsa yana nan lafiya lau min ha daga cikin waɗannan al'amura ma yali akwai abin da ke tafe na ɗaya a siwaku ya juzu lissa'in siwaku kamilan nahari ya halarta ga mai azumi shi asuwaki wato gaba ɗayan yanarsa والمراد باوي انا من ما يا هلال ده يبقى انه مستحب حتى لما اسواكي مستحب ne عند المقتدى الشرعي kun abin da ke hukunta ainihin yin asawakin nan na shari'a saboda ni ni hadisi abi huraira saboda hadisin abi huraira radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati ba don in wahalar da al'ummata ba la'amartuhum bistiwaki da na umurce su da yin aswaki inda kulli salatin lokacin kowace sallah dan haka kowace sallah da azhar tayi kana da dama kai aswaki mustahabbi na kai da al'asar tayi kana iya yin aswaki mustahabbi na kai aswaki ko da kana azumi ya halalta rawahu malik sai mun ka sa rawahu sai a gyara ne mu dinnan hakuri da rawahu malik wal hadithu lam yakhus qa'ima azumin kaga nan am bai keɓance mai azumi ba kowa mai azumi ba ana so lokacin sallah to a yi asawaci fi hadisi aisha tafsirin sa'im amma hadisin aisha shi ke nuna cewa ya halarta ga mai azumi shi asawaci haifu kalar na biyu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairu khisali sa'im siwa mahihici daga cikin ɗabi'un mai azumi shine shi asawaci رواه ابن ماجه ابن ماجه ne ruwaito shi wajen adadin karahatihi abinda yasa ba a ce asawaki makaruhi na ba wato inda yake mustahabbi ko kuma halal idza kana jafar asawakin nan da zaka yi amfani da shi ya zama busasshe la tu'ma la ta'ma fihi babu tantalo kai ya zan wato asawaki na wanda yake yana da kalmi kaka dauko irin dogon yaro a yana da faci musamman danye nai wala alahu asarin tulfan kai ya zama yana baro ma wani kingen abu tulfan a cikin baki kaga irin dogon yaro zai baro ma wani baki a cikin bakinka ba a son wannan baki walakin in kana akhbara fihi ta'amu in aswakin ne ya zama irin danye ne kamar irin wannan dogon yaro kuma fihi ta'amu yana da ɗanɗano zaka ji baki ne to kuma makarumin yanzu ba muna jahili ba ba mustahabi ne ba wannan makaruhi ne saboda ba a son mai azumi ya ɗanɗana ɗanɗano ko galibin wani abu wani haza saboda haka ne yukrahu an ka karhanta isti'malu ma'ajinil asnani mutlaqan makaruhi ne ai amfani da wato makilin na haru na wanke haƙori mutlaqan sake shi kan ba a son mutum shi amfani da shi saboda shi ga ɗanɗanon zai baro mutum ɗanɗano ga baki ne wanda kuma yana iya kaiwa ga makoshi don haka ba a son yi amfani da shi lokacin da ake azumi abu na biyu almarmara daga cikin abin da ya halarta ga mai azumi akwai kurkura baki in mutum kishirwa ta yi kishirwa to ya halarta shi kurkura baki ne saboda ya ɗan samu wanda zai haɗawa da juzu lissa'imin marmara ya halarta ga mai azumi shi kurkura baki ne a ƙashin saboda kishirwa in ta kai kishirwa an harrin ko zafi zafi ya yi yawa biyo ne sun faki to sai ce bari ya samu ruwa ya kurkura baki ne an tabar rufe bil mai ko shi jike jiki ne da ruwa da ya misali ta hanyar yin wanka sai ya zuba mata jiki ne ruwa duk wannan ya halarta dan an saboda sun kuɗewa wacce ka'an saboda kariya ne har daga zafi abin ana shi ɗauki shi ruwa ya halarta ga mai azumi shi jike jiki ne da ruwa ko shi yi wanka ko shi kurkura baki ne saboda tsananin zafi da ya masa yawa ko kuma kishirwa ta yi mai yawa amma hama alhirfi shi kokari shi ala adami dukhul al-ma'i ila dawri kashban ruwa su shiga cikin ciki dai min tariqin fadi ta hanyar baki aw al ko kuma ta hanyar hanci wannan saboda hadisin da Imam Malik ya fitar faqad akhraja al-Imam Malik wal Imam Ahmad wa ghayruhuma an Abd al-Rahman ibn Abi Bakr wa Imam Malik ya fitar da hadisi anna ba'da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam haddathahum cewa wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari فقال فيما قال cikin abin da yake ba shi labari yace wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'a yana zuba ma kai ne ruwa ruwa sa'imun alhali shina mai azumi min al-atashi saboda kishirwa annabi ya ji kishirwa kwarai sai kama ɗiban ruwa yana zuba ma kai ne aw al-harri ko kuma zafi وأخرج البخاري إمام البخاري وكان يفتر حديثي ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وكان أنس بن مالك يكي إن لي أبزنا أتقحم فيه حقيقة إن أدواني وتنتبتي da nake kutsawa a ciki ne wa ana sa'imun alhali ina azumi wato yana da wani wurin wanka kamar wani tafki haka wanda yake kutsawa cikin mana yake hwadawa wato shi wanka wa ana sa'imu yace kuma ina azumi nake yin haka wal afzanu yutlaqu ala haudil istihmali wato ana amfani da shi akan wato haudil istihmali tafkin yin wanka fa ala haza akan haka tabarrudu sa'im wato jin sanyin mai azumi bilma'i da ruwa, bilmar marata shi amfani da ruwa don shi ji sanyi, ko shi kurkure baki nai, au bi an yakta sila ko kuma shi wanka, au ya subba alaba da ne hilma'a, ko shi zuba ruwa ga jiki nai, ittiƙa'an lil harri, saboda shi kare kai ne ga zafi, au ya ko kuma saboda ya yi maganin kishirwa. Wannan ja'izun abu ne wanda ya halalta. Ya halalta ga mai azumi, wato shi ainihin amfani da ruwa ko shi kurkure baki ne ko kuma shi watsa ma jiki ne ko shi wanka ko shi zuwa ma jiki ne gaba ɗaya ruwa ko shi zuwa ma kainai saboda kare kainai daga zafi ko kuma kishirwa wala yasu da sauran wannan baya bata mai azumi abu na uku daga cikin abubuwan da suka halarta ga mai azumi al isbahu bil janabati wayewar gari da janaba yajuzu lis sa'imil isbahu bil janaba ya halarta ga mai azumi shi waye gari da janaba limara wata aisha saboda abin da sai da aisha radiyallahu anha san ruwaito annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr junuban fi ramadana annabi sallallahu alaihi wasallama al-fajr yakan riske shi shina mai janaba a cikin watan ramadana min ghairi hulumi ba tare da waton mahulki ba waton ya saru da iyali ne kenan a cikin dare alfijir ya keto alhali waton yana ainihin mai jaraba wa ya fita sai shi wanka wa ya sumu ya ci gaba da abu walakin na lugusla qabla alfajir afdal sai dai mutum shi wanka kahin alfijir shi keto to shi an wani kyawu saboda ya hita daga cikin sabanin malamai saboda akwai malaman da sun ka sai akan cewa duk wanda ya waye gari da janaba to bai da azumin wannan yini abu na hudu alfitur bi sababin safar wato aje azumi saboda tahiya ya halarta mutum shi aje azumi ne saboda dalilin tahiya wato ya juzo fitur fi safar ya halarta mutum shi aje azumi ne saboda tahiya ta zashi amma har idza tawafarat shurutul arba'a amma har sai an samu wasu sharuɗa guda hudu sun cika in waɗannan sharuɗan sun ka cika to sannan ya halalta ka aje azumi matsawar baka cika sharafi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa hudu ba to bai halalta ka aje azumin ka wahiya ga sharuɗan nan guda hudu na ɗaya an ya kuna safaru safara kasari tahiyar da za kai da kasance tahiya ce ta ƙasar ta isa a yi ƙasarun sallah ko ma ya kunu alama safati talatatin wa tamanina kilo taqriban wato alal akalli da yadda za ka yi za ka ci kilomita tamanin da uku misali kilomita tamanin da uku kamar daga nan zuwa ilela to akalla in za ka yi tafiya wata ta kasar sai ka kai ilela saboda haka in tahiyar nan ba ta kai ilela ba kila gwada ba sai nan za ka tsayawa ko kwari wannan bai halarta ka aje azumi shi ne ce fa in afdara sa'im idan mai azumi ya aje azumi ne fi safarin a cikin tahiya dunal kasar wadda ba ta kai kasaru ba amma ha muta awwila shina mai tawili wato yayi amfani da nassin alqur'ani yace ai Allah cewa ya kawai wato aw ala safarin wannan fa alaihi qada'u fa wannan ranko kawai za shi babu kafara da haka zai ranka azumin nan kawai wannan shine sharafi na farko da hiyar da dai zaka aje azumi a kanta akalla sai ta kai kilomita 83 na biyu an ya kuna safar mubaha ya zan tahiyar nan da za ka yi halar tahiya ce la safar ma'asiyatin ba tahiyar sako ba ce bayan kana ma'asiyatan in yanzu zan tahiyar sako ce wa tsara ya aje azumi to fa alaihi qada'u wal kafara mutlaqan tsoron ko tare da kafara ya zama wajibi gare shi lin zuhuri lin zihaki saboda bayyana ke ta alfarman watan ramadan kila da yadda za shi da ya ce kawai ta kallon wani buki wanda a haramtacci ko kuma dan hushi da makami ko ta hiya yayi ba da izinin mahaifa ne ba ko gudanin nan bawa ne duk waɗannan kwayi da ya cikin su da ya ce kasa saboda haka bai da damar shi aji azumi in ya aji azumi turan ko da haka fara sun waje ba da shi kuma kan fara nan adadin abin da ya sha in ya sha goma to kan fara goma ta kama shi azumin wata goma ke na uku an yi bayyita niyyatar fi'il wato shi kwana da niyyar aje azumi min al-layli a cikin dare in za ka yi tahiya to wajibi ne tun cikin daren nan ka kwana da nuna cewa gobe zan yi tafiya da haka zan haɗe abu da haka ba da rana aka kawai da tafiya ta kama ka ke kawai da in kare azumi na in tafiya ka ba a ba a kare azumi da rana sai ka kwana da niyyar ajiya shi ne sharafin uku cewa gobe zan yi tafiya da haka dole in wanda niyya sannan kuma sharafi na hudu an yi shari'a duk da fari kabin lafayin in kana so ka aje azumi to ka yi tahiya qabla al-fajr tun al-fajr bai ke ba kakka bari al-fajr ya ke su ma kana jira fi ay awwal yawmi a cikin yini na farko yin tasir fi da zai yi tahiya cikin yini shine bi an ya kharuja min imran madinati ya zan ya hita daga rayuwar al-qaryar ya zan ya bar garin shi qabla al-fajr kafin kullu al-fajr alal aqalli ka kai tasha ka shiga mota ko kuma al'akalli ka kai filin jirgi in ta sama ba. Sannan da dama za ka kake da dama ka aji azumi. Da hajji shi zai arba a ba'a da waɗannan sharafa ne guda hudu kawai ya juzu ne musafirin cikin ya halarta ga mai tafiya shi aji azumi. Wala wani fito yana da damar shi aji azumi in a kama yau mai in yanzu tahiyar nan da za shi ta kwana biyu ta au talatin ko kwana uku. kawai malan yanzu ikamata arba'ati ayyami matsawar tahiyar nan da zashi bai yi niyyar zama can ba kwana uku sai ya ke dangantaka fiha 20 fa'ida inda zai sallah sallah 20 so sallah kwana uku to ina inda in yanzu zai kwana sallah 20 zai kwana hudu wannan gari da ya sani to da ya isa gobe sai sai shi da wasu inda kwana hudu da shi ina inda ya ji alaihi sallu wannan lokaci azumi ya zama wajibi gare shi يقول بشار wannan bayanin shine bashar yake cewa wajaza sawmu jum'atin wastahaw kadhalika at-taswiqu ba'da az-zuhri wa fitr man safara qabla al-fajr masafat al-qasri bi qasri al-fajr kama jumud al-anshan ka hijani zin zihatin lam yakhsha min as'al yace wajaza sawmu jum'atin azumin ranar jum'a ya halalta wadda haka nan azumin zamani wato ya halarta kazalika tajwid haka nan kuma ya halarta kai aswaji ba da zuri bayan sallar azhur wa zikr man safara haka nan ya halarta ga wanda ya yi tafiya shi aje azumi kaular fajr amma wata iya sanya zan ya yi tsakanin kiko alfi kaji sha shi ne na farko masafatar kasar kuma ya zama da iya ka kasar ba wato sallar wata da ake rage sallah ba ko ce irin tafiya ba sannan da kasar kikuru da ya kwana da niyyar aje azumin nan sai yanzu ya waye gari sannan tafiya ta kan mai to bai aje azumin wannan dan Allah ya ce wa anta sumu khairu lakum yin azumi ya yi sama da murul ashani sannan ya halarta ga wanda ke azumi kishirwa ta kama shi mai samu ruwa ya farko da baki ne ka hijani da hadin kuma yadda ya halarta ga wanda Allah ya halarta azumi shi wato kazo lam yakhsha min alqani amma in bai tsoron wato wata rashin lafiya da shiga wanda za mu sashi a gaba fa in man yadda fitara bi hadari idan ya kwana da niyya aje abu shina gida yace gobe da ya ga sai kwana da niyya aje azu walam yashra fi safar qabla al-fajr amma kuma sai zan bayi da niyya kahin azumi shi duba bal shara ba'da sai yayi da niyya bayan al-fajr ya ce sai bari sai da sai ya kawai yana gida ne sannan ya fita aulan safar aslan ko kuma kwata kwata ma ya ma ta tafiya ya yi zama ne kuma ya ajiye niyya bai kwanda niyya azumi ba kuma ga shi alheri ya ce ku babu niyya azumi to wannan fa inna alaihi qada'a wal kafara yoran ko tare da kafara sun kama shi saboda ni bai kwanda niyya ba ko babu yadda za a yi shi wuce da azumi dan azumin yanzu sai an kwanda niyya kuma ya ya riga ya wani niyya niyya sai ta ya tashi ko bai yi tafiyar da ya niyya ba saboda haka ran ko da aka fara sun kama shi wala yu'zaru bi ta'wil ba'il al-uzri saboda tawilin aida ya gashi da annahu hadir saboda bai yi ba bayyana al-kidra yana zaune gida ya fara da aje azumi wa in bayyana ne ka fito ne in ya fara da niyyar azumi ta fara a cikin tafiya wadala alayhi al-fajr al-fajr ya ce to mai wa nawi yana da niyyar azumin nan sawa'un sauki awwali wajen a cikin yin farko na aurin ko cikin yinin nan auki a tsayin ko tsakiya sai nan sun ma asara da ya aje aje mai kuma da rana to ba ina iya zama da fara shi ma ta fara ta kama shi ba a aje azumi tsakiya rana wala yi zan bi ta'awilin ba za a yi na uzuri na cewa tawili ai da ya gashi da annahu lamma jaza ya wuce saboda ni lokacin da aje azumi ya halarta gare shi fa tsara sau sai ya zaɓi azumi sai ya tsaye da azumi sun ma asara sai ya aji azumi kuma bayan ya yi niyyar yin azumi kaga yana da dama ya ce in hanzu da dama ta yi to kana wanda ya kan ya zan da ke da alfarma wata ramadana mutu la'ibar da jini suna cina son shi yi wasa da aki to shi yasa ba za a yi mai azumi ba kan fara fata ma shi قال الإمام مالك الإمام مالك يأتي في المدونة معللا هذا وإن إلا النزع إلى غير دليل من كل yace inna ma kana lahu da'atu fi an yafira shina da damar shi aje azumi aw ya suma ko shi azumi shi mai tahiya an ba shi zabi an ce yana iya aje an ce yana iya farko kuma da za samu idan yayi azumi in yace azumin ba shi to fa laysa lahu an yahudu min bai da damar shi kai na rai wasa yanzu aje azumi illa bi uzuri min Allah sai an samu wani uzuri daga Allah dan Allah ya bai uzuri uzuri tun farko yace bai so uzuri shi azumi da shi sannan daga baya kuma shi ce kuma bai ya aje ya kuma karbi uzuri dan haka fa in asara in ya aje azumin nan muka an gina shi na mai ganganci kana alaihi kafara kafara ta wajen da shi ma tsara ita gaba wa in bayyana siyama sauma in ya kwana da niyyar azumi da halalin shi na gida kamar huwa wajibi kaga shi an wajibi ne ya kwana da niyyar azumin tun da yana gida wa a zama ala safar sai ya yi niyyar tafiya ba da fajr bayan hadisin ya ce to sai ya niyyar tafiya da bayan ya yi niyyar tafiya wa tsara sai kawai ya sha ruwa ne kabla shi duk safar kafin ma shi da yin sai shi na gida sun ce bari ma ya karya dan kashi ka yin sai ban babu abin da Allah bila ta'wilin ba tare da wani ta'wili na cewa ai Allah ya halalta mun tunda da ya ga shi to fa innahu yazmu wa kafara shi ma kafara ta kama shi yanti haji sau mana shahadi saboda ya ce ta alfarmar wata inda adadin tawili in yin zan bai tawili ba wato ba ta ilimi na ba فإن كان هذا عولا إن ظن تاويله بأن ظن إباحة البسر سبو لمن شيا أمان للي أجعب يا هذا فأفتر هي أجعب سبو أمان يا هذا هو أنه فلا كفارة عليه غير كفارة مليش وكذلك إذا أفضل في هذه الحالة هكذا إذا أجعب أشكم ولن ينهي بعد الشروع بأن يا مارة هي لا كفارة عليه babu kan fara da rashi da Allah ta wira mun gari mutum da ya kama tafiya ne tawili ne yana kusa listilali ne ila safar saboda ya jingina zuwa ga tafiya a safar tun da ya riga ya kare amma laula in sa turfi yau ne amma a ce ya aji azumi ko bai tafiya ba a cikin wannan yini lalar da masu da kafara su da kafara ta lalace shi wala yin fa uku tawili tawili da zai amfani shi ba ittafaqa ahlul ilmi malamai ma'abuta ilmi sun ittifaqi ala annan musafir an yusira fi ramadan cewa ya halarta ga mai azumi matafi shi aje azumin nan cikin watan ramadana takhfifa min Allah wannan tabbaci ne daga Allah wa rahmatar rahmat walau lam tudibbu mashaqqatan koda ku babu wata wahala ga yana waya kashi ma afsarahu sai shiranka abin da ya aje ba da ramadana bayan ramadana kamar kala ta'ala man kana minkum maridan wanda ya kasance cikin kuma Allah ya ne aw ala kullin ko kuma yana kan tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra shi da wasu kanu kakau yuridu Allah bikum yusra Allah yana yin sauki gare ku wala yuridu yusra ba yana yin sauki gare ku walakin lahu mukhtalaf sai dai malaman sun yi sabani mal afdal shi ne ne yake bin nisbati da mutane shi ga madahin nan hal huwa al-fitr shi in mutum zai tafiya ajewa yake abu sun ko abu ne وقال الحنابلة ما لما حنابلة تنكتي من مشروع عندهم الفطر أفضل تنكتي أجي واشية في هجة مسافر بهجة مدني ذهب جمهور أهل العلم أما مجزوا ما لم يما أبو سائل من الحنفية والمالكية والشافعية سوكما قبعت سنكتي إلى أن الصوم أفضل سنكتي آه أزمية ين أزمية ما دام لا يشك عليه بالطرق أزمية من عليه فإن شك عليه أما إن يرى وهو سيد a wata zarraba biyu ko zai cutu to ban duk rufe abdal bana ni shi kan ajewa ya in yana cuta wa kad istadalla al-jumhur waɗannan manyan malamai sun zuba dalili ala anna sawm afdal cewa azumi shi ya zubi jumhur da al'amura na farko qaulul lahi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wa anta sumu khairun lakum yin azumi shi ya yi muku alheri in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun san wato bai azumin ya yi daga ajiya bayan Allah ya bayanin cewa ya halarta ga mai tahiya mara lahiya shi yace amma yin azumin ya yi rajab imam muslim fi sahihi an abi sarfa'i radiyallahu anhu yace kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shahr ramadan yace mun hita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan fi harbin shadid cikin zafi matsanaci ana kogon zafi حتى إن كان أحدنا حذر أيام ويكسن شيء لا يضع يده على رأسه ينا ينا هذا عنه ليش مثل هذا سبب القرآن بس وما فينا قائما الاتباع والتي أدمي أشكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة تكون عبد الله بن رواحة رضي الله عنه yace la kadar aituna nasum wallahi na ga kuma muna azumi ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da zalika amma bayan haka sai mun kama arzikin da mara cikin daya kaga bayan wannan da farko suna ajiyewa amma daga baya sun haka cewa ko sun yi tafiya tare da manzo shi manzo kula sun bai ajiyewa kenan wa anta sun mun garo lafu to dan shi sai sun kamar ajiyewa su ma ko sun yi tafiya ba su ajiyewa wali annas zaman da kama shigulatan bil farq saboda ko ka aji to wuya yanka yana nan dauke da cewa garin da ka azumi tana da tsauri walaysa al-fitru lil musafir ka asr salati ake azumi ba irin ƙasaruna ba in kan rage sallah in kan dawo gida ba a ciya ka karanta waɗannan dudu da baka yi sai wajen cikin da ya fa inna al-qasr al-musafir qasr nan da kai yuqiru ala al-fard ya idan ma ga farilla gaba ɗaya biyu din nan sun zama kai sun kaga fa bayyana rusta sai ne farko farko akwai bambanci tsakanin wanda rusta ta cewa ka aje azumi sai da ya dan shi na nan bisa wuya ta kariya wa dalilun dalilin su على أفضلية الفطر لمن شك عليه wato dalilin cewa ajewa shi kuma ya yi ga wanda wahala ta kama shi ko dalilin hanabila shi ne dalilin da hanabila sun kai kuma da shi ala afdaliyat al-fitr bisa ga cewa su kuma ajewa ya yi wannan ne shi kowa ma wahala a hajjar imam muslim in sahihi an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna rasulullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja yahi ta'amal fasu shekara yaƙin buɗe makka fi ramadana cikin watan ramadana na dama cikin watan ramadana na sai fasuwa fasama ya azumi hatta balaga qura'al gari kaga annabi ya dauko azumi da gida sai da ana kawo wani gari da aka ce qura'ul gari fasama nasu duk mutane duk sahabbai suna azumi cikin tafiya to amma sai an ka wahala cikin tafiyar nan an wahala kwarai sun ma da adika rashin jima'i sai annabi ya ce a kawo na kone kuwa saboda ya ga irin yadda sahabbai ne sun ka wahala fara fa'a wuce annabi ya daga kone hatta nazarar nasu ne da kowa da kowa ya kallo shi don su ga cewa zai aji sun ma shari'a sai ya sha to kila lahu ba da zalika bayan annabi ya sha wasu sahabbai sun ka sha da aka faɗa ma annabi inda ba da na ta karsa ma an samu hawa sun haɓar wasu aji ba sun ci gaba da abu ba ƙara sai annabi ce ula'ika la kusa wannan sun saba sunna ta ula'ika la kusa saboda wahala tana sa a aji gashi an wahala to kamata ya kowa shi aji da sun gasa aji wara wa jabir ibn abdullah an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu laysa min al-birri an tasudu wato ba aikin alheri na ba yin azumi a cikin tsariya وعليكم برحمة الله التي رخص لكم أقوى ما سورة هذا فرقين وترسة الله يعني وألا يتسر كامل ويأتي فأجل فأجل وصحيح حمله على المشكلة وأن حديث أنا أوقع فيني إذا سقع ainihin idan mutum ya yi tafiya yan wahala yin jina jina su shi aji لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو يا مطيشي لما رأى الناس لوكتين da ya ga mutane ijtama'at sun taru ala rajulin bisa ga wani mutum أعياه يا وعلى يا جد بسبب الصيام يجي سفر سبورة أو من يجي أشكال يا يا وعلى أنت أروح ليش لأن الوشتو باب الهيري أسكين واتو إن أجي أبو من أشكال يا إما دنيا وعلى إما دنيا وعلى شاشة ولهذا سبورة هكا الراجع أدنى قولي ولا الراجع هو قول المسؤول أهل وإن شيء يزرشان من يوم أو نائل لأن الصيام أفضل cewa yin azumi ko da ta yi tafiya shi ya fi saboda sharuɗa ne suna da nauyi illa inda mashakati sai wani mutum ya wahala wato ya san cewa cikin tafiyar nan akwai wahala to in wahala ta kama shi ko da yana ɗauke da azumi yana iya ajiyewa to yake lokaci ya zama tsaya nan a kowace ƙauri na gawa a ƙasar Allah a cikin yau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك